أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا لأجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا توفكون صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ‘Yan uwa musulmi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, barkan mu da azumi yau. Kamar yadda dai mun sani, wato Allah Ubangiji ya sanya mana hukunce-hukunce da ladduba iri-iri a cikin azumin watan Ramadana. Kamar yadda dai jiya mu yi ishara, azumi ya kaso kashi uku. azumi wanda mun sani cewa wato mutum ya bar ci da sha da saduwa da iyali tun daga ketowar alfijir har faduwar rana wannan azumi ne na ambatin musulmi na azumi kuma na waɗanda suna da hashiya waɗanda allah ya arzuta su wato haɗin da ma ya Allah min ibadihi ulama allah ubangiji to allah ubangiji zai ba wato da kuma mutumin da allah ya bashi hashiya shine ya bashi batun kiyaye wato gaɓaɓu bayan ya yi wannan azumi na zahiri ya yi kuma kiyayen gaɓaɓu duk abin da shari'a ta hana daga cikin rafat sahab wato alfasha da kalmomin banza da ihun banza da dai sauran abubuwa ta har giba annamimanci kama sunan mutane da wato da aibatawa da dai sauran abubuwa kawo zina shan abubuwan da allah ya hana duk da abincin haram ta faɗin haram aikata haram duk da sun shiga a cikin wannan abu da muke maganansa wannan shine azumi wanda yake ya shafi waɗanda allah ya arzuta su ilimi ya arzuta su da hashiya akwai kuma azumi wanda yake ya keɓi waɗanda allah ubangiji ya ɗaukaka su ya ba su menene ya ba su ma'arifa billah saumul arifin saumul arifin shi kuwa kashi wato shine kiyaye zuciya ga barin raka da wani abu banda allah ka sa wani abu a ranka banda allah ko kuma wayannan abubuwan da ka bari har ma ka zo zuciyarka yi tunaninsu su barin wannan shi ma yana daga cikin tsarkake zuciya da kuma rike wato keɓe shi da azumtawa da azumi azumi irin na hawas wato khasa da amma da khasa da khasatul khasa duka dai sun shiga a cikin wannan abu ma'ana dai wato saumul ammatul musulmi shine wanda muka faɗa na kamun kai daga ci sha saduwa da iyali sannan kuma azumin ka wato malamai ahlul khashyati billah su ne waɗanda sun yi azumi daga duk abubuwa wanda gaɓaɓu suke aikata na haramtattun abubuwa sannan kuma a zuwa a tsarkake zuciya daga duk wani tunanin da shari'a ba ta yarda da shi ba wannan kuma shine saumu khasatil khassa Allah ya taimake mu ubangiji madaukakin sarki yana ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah mahalicci godiya ta tabbata ga Allah abun bauta ga dukkan halittarsa Allah mai halitta mai arzutawa alhamdulillah fatir samawati wal ard shine mahaliccin sammai da ƙasa da abin da sun kunsa ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba kuma shine wanda ya sanya mala'iku suna da halitta iri iri daban ya keɓe su kuma da fuka-fukan da suke tashi da su daga can sama su zo ƙasa kuma daga ƙasa su je sama ja'il mala'ikati rusulan uli ajnihatin wato Allah ubangi ya ba su wayannan fukafukai mathna biyu biyu wato wani yana da mathna yana da fukafukai fudu wato biyu da biyu biyu nan biyu nan wa thulatha wani uku nan uku nan wa ruba'a wani fudu nan fudu nan wato a nan ana fassara wannan da wannan a wajen aure kuma fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba kuwa ahlus sunnati duk sun tsaya akan mathna biyu ne wa thulatha uku ake nufi wa ruba fudu ake nufi ba wai yanda lugar larabci yanda arabiya ta ta ta ta kunsa ba wajen arabiyan kace masna wato an ninka maka biyu ninkin biyu wa thulath ninkin uku ruba ninkin fudu sabanin wannan abin da muka faɗa na babin mata ubangiji ya ba mala'iku irin waɗannan wato fuka-fukai saboda ya nuna girmansu ya zo a cikin hadisin warrat maulal mughira ibn shu'ba ya ce za mu zo a kan shi fatir samawati wal ardi جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ينا قال أتكن هلتا والناس يا يرداد شيء ما زال الله صلى الله عليه وسلم وترانا يا جبريل عليه السلام ينادى فكا فكي واتو تريشدا شي أبنان أبنان شي أبنان جبريل عليه السلام to shi ne a nan a shi jibril ma ya rufe gabas da yamma duk ya rufe sai yake masa ya manzo Allah sallallahu alaihi ya Muhammad shi abin nan mika abin nan israfil abin nan jibril da kaga israfila mai zaka ce yana da wato fuka fukai dubu goma sha biyu ɗayan su yana ƙarshen gabas ɗayan kuma yana ƙarshen yamma to Allah dai ubangiji ya ƙara wa mala'iku a cikin halitta abin da ya so ya yarda da shi na ƙari ya zidu fil khalqi ma sha to a ziyada fil khalqi wasu mutane suka ce ana nufin cewa Allah ubangiji ya ƙara musu wannan abin da muka faɗa na fukafukai da sauransu halittansa sauran kuma yana ƙara musu cikin abin da na al'ada da ake ba bani adam misali tsawo kyawu kala duk wayan abubuwa Allah ina fifita halittarsa a cikinsu wani ya bashi tsawo wato ya bashi tsayi wani ya bashi kyawun jiki wani ya bashi kyawun halitta wani ya bashi wato sauran abubuwa da kyawun gashi misali sai a koma akan wani abu daban shi ne gaba na ɓoye hankali tunani da ji da dai sauransu sai su ma za a fifita su tsakanin mutum da mutum allah ubangiji ya ba wannan wani abu daban ya ba wannan kuma wani abu daban yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle haqiqa allah ubangiji yana da iko iko akan komai akan dukkan komai yana da ikon yin duk abin da ya so ya yarda da shi abin da ya ga dama saboda haka wato mutum duk abin da ya samu ya gode ya wadata da abin da Allah ya bashi kuma ya gode ma Allah kan abin da ya bashi na nema ما يفتح الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله للناس من رحمته duk abin da Allah Ubangiji yana forewa ga mutane na daga cikin rahma fala mumsikala ba mai hana shi wato duk abin da Allah Ubangiji ya fore ma bayansa ba mai hana shi saboda haka duk ni'imomi da rahamomi in kana nema ka nema a wurin Allah ba wurin wani ba kuma kar ka tsaya kana ce wane ne ya hana min kaza wane ne da ba wane ba da na samu kaza a'a Allah ubangiji abin da ya halitta ya nufo ka da shi ba mai hanawa saboda haka ma yaftahi Allah lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik abin da ya rike agunsa kuwa fala mursila lahu min ba'di wato ba mai aiko da shi mai so ba- sai shi abin da ya hana kuma ba mai bada shi ha wato sai shi wa huwa al-aziz al-hakim shine mabuwayi mai hikma ubangiji madaukakin sarki yazo daga warrar yana cewa wato maula al-mughira ibn shu'ba yace wato muawiya bin abi sufyan ya rubuta mishi wasiƙa ya rubuta al-mughira yana ce masa ka rubuta min ko da abu ɗaya ne wanda wanda ka ji shi a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda in yi amfani da shi sai mughira ya kira ni shi warrad yana cewa fa katabtu ilayhi yace masa ka rubuta ma muawiya ka ce masa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ni naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan sarafa min as-salati idan yayi sallama daga sallah sai yi addu'a yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا فوز الجد منك الجد وسمعته كما ناجيش شما زال صلى الله عليه وسلم ينهى ينهى متاني عن qila wa qal yawan magana yawan surutu an ce an ce wani ya ce ana ce kaza mutane sun ce kaza to ire-iren waɗannan abubuwa mutum ya nisanci kansa daga gare su aha an qila wa qal wa kathrat as-su'al yawan tambaya yawan bara ko roƙo ko kuma yawan tambayoyin matsalolin da suke gajiyar da wanda aka tambaya wato masu hala masu wuya قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال لكما المبذرنشي ناجيش هنا هنا المبذرنشي نبات ونكش دوكيا با غير با دليل واتو ناجيش هنا تيوا قيل أبر قيل, قيل وقال أبر كثرة السؤال أبر إضاعة المال haka kuma na ji shi yana cewa Allah ya haramta muku wa'dal banat wato kashe 'yan mata gudun wato abin gudun cin mutunci a ce ina bar ta yarinya ta girma an yaƙi an kama ta sai a bautar da ita a maida ta baiwa to saboda haka suna kashe 'ya'yansu to wa'dal banat Allah ya haramta shi wa uquq al da kuma ƙi yin biyayya ga iyaye shi ma wato rashin biyayya ga iyaye shi ma Allah ya hana wa man'in wahad da kuma mutum ce wato ya hana abin da yana hannun shi ya hana alherinsa ga mutane kuma Allah ya sallafa shi ga roƙo ko bara a bani a bani a bani shi yana hana nashi kuma yana neman na mutane wayannan abubuwa duka naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi maganar su kuma ya tabbata wato wannan hadisi ya zo dai cikin bukhari da muslim wa thabata fi sahih muslim kuma ya tabbata sahih muslim ana bi sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kana idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد يا زو أتكي وسوري وايوي اللهم ربنا لك الحمد da kuma rabbana wa lakal hamdu duk sun zo amma in an hada da allahumma to lakal hamdu shine mafi yaduwa kuma mafi wanda wanda afi aka fi sani yake na ji na ce sani allahu liman hamida allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawat wa mil al-ard ina maka godiya cikamakin sammai da cikamakin kasai wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd da kuma cikamakin duk abin da ka so ka yarda da shi daga cikin ababen da ake sa abubuwa a cikinsu dukansu da baki ɗaya yadda ka so ka yarda allahumma ya allah kai ne ahlus sana'i kai ne wanda ka cancanci a yaba maka walmadi da kuma girma da daraja da ɗaukaka a haƙƙu ma ƙarar abd wato mafi gaskiyar da abin da bawa zai faɗa kuma dukan mu bayan ka ne Allahumma la mani alima atai ya Allah ba abin da zai hana abin da ka ba mutum wala mu'tiya lima mana duk abin da ka hana mutum ba mai bashi wala yanfa'u zal jadd minka jad mutum darajarsa ko kuma tushensa ko kuma arzikin shi ba zai amfane shi ba sai dai in kai ka amfane shi da shi to haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana addu'a in ji al-mughira ibn shuba ɗaya daga cikin sahaban annabi waɗanda sun aboci wato sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman da kuma a zamanin muawiya wa kuma matsalolinsa duka an sani ba sai mun shiga cikinsu ba
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم
يا أيها الناس يا قوم تاني دقبا كدينكو اذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة دا الله أبنجي يباسو نهلتا شين يا أهل تشيكو دقبابو كما يا يمكو إمدادي ya yi muku arziki yana arzuta ku tun kuna ƙanana har kun yi girma ya ba ku cikin wannan arziki dukiyoyi iri-iri a kaɗan ɗinsu shine abin da kuke sha kuke ci kuna sha da abin da kuke sakawa a jikinku da gidan da kuke zama a ciki duk waɗannan ni'imomi ne nasa shi ya ba ku ya ba ku ‘ya'ya waɗanda za ku haifa su ma duk daga cikin ni'imomin Allah kenan waɗanda ya baku ya baku lafiya mutum kana jin ranka wato kana lafiya a cikin rayuwarka ya baku rayuwa a duniya baku kwanaki yadda za ku iya ku bauta wa Allah ku samu daman tuba gare shi wayannan abubuwa duka Allah ubangiji shi ne yayi muku unkuru ku tuna ni'matallahi alaikum ni'imomin da suke kanku na Allah kada ku manta da shi hal min khaliqin ghairu Allah shin da kwai wani mahalicci banda Allah a'a babu mahalicci banda Allah wato Allah tabaraka wa ta'ala shine al-khaliq shine mahalicci wal malik shine mamallaki shine kuma al-ma'budu wanda ake masa ibada saboda haka dole a san imanin wannan ni'ima da Allah ya bamu hal min khaliqin غير الله يرزقكم من السماء والأرض shin da kwai wani mahalici banda Allah da zai arzuta ku daga sammai zuwa ƙasa mai saukar muku da ruwa daga sama ko kuma mai tsirar muku da abubuwa na shuke-shuke da gonaki da sauransu daga ƙasa ko kuma ku samu ma'adinai da ƙasa wanda zai saukar muku da duk abin da kuke bukata na rahma da alheri har wahayi daga jihar sama yakan zo muku ko da shike daga wurin shi ne da wato tare da mala'iku wato jibril alaihissalam da dai abin da ya santa ga wannan to babu wani mahalicci mamallaki abin bautawa daga wato banda Allah wanda yana saukar muku da ruwa daga sama da kuma ina cire muku fitar muku da amfani da ƙasa la ilaha illahu babu abun bautawa da gaskiya sai shi fa anna tufakun aina ne za a koro ku kuje ina za ku tafi to وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك idan sun ƙaryata ka sun ce na wato idan sun ƙi su bi ka sun ƙaryata ka to karka damu can gabanin ka Allah Ubangiji ya aiko da annaba da manzanni da yawa wayanda an karyata su amma karyatawar bata biya musu bukata ba saboda haka Allah ubangiji ya ya sanya karshen su ta zama kamar haka Allah ya saukar da azaba a kansu amma a yi hakuri kusan nan za a koma ga Allah wa ilallahi turja'ul umur ga Allah ana komar da dukkan lamura naku da nasu duk za a komar da su ga Allah Allah ku zai zartar da hukunce cikin su يا أيها الناس إن وعد الله حق ya ku mutane duk gaba ki ɗayan ku ku sani fa wa'adin Allah tabbatacce ne ita kiyama wato kiyama tabbatacciya ce lokacin da aka tas- kafa mata in ya zo kiyaman za ta zo babu wani shakka wato inna wa'adallahi haqqun wato wa'adin Allah na kiyama to daidai ne ba ƙari ba rage fala taghurrannakum alhayatud dunya kada jin daɗin duniya ko kuma kada rayuwar duniya ta ruɗe ku a ce ai har yanzu kiyama bata ta tashi ba annabi a cikin zamani annabi adam ana ce kiyama ana ce kiyama an zo nuhu wai kiyama an zo musa an zo ibrahim wai kiyama musa kiyama isa kiyama an zo zamanin annabi muhammadu wa ana ce kiyama to yaushe wannan kiyama za ta tashi a a karka yi gaggawa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'uddu yini guda na Allah daidai da wato kwana daya na Allah daidai da kwana wato shekaru dubu kenan namu saboda ke saboda haka za ka san cewa tun daga annabi ya zo har zuwa yanzu dukan mu muna cikin yini guda da, da rabi saboda haka abun yana nan yana zuwa amma a wurin Allah ba komai bane kuma in dai komai dadin da kake yi yi rana daya ran da mara daɗi ta ya zo maka duk abin ya zai gurbata zai lalace duk daɗin da kake ciki yini guda sai bata shi saboda karka yi gaggawa gaggawan zuwar azabar Allah to shine يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا دا إن كتيين الدنيا كلا يرودكم ولا يغرنكم بالله غرور كذا كما يرودكم ولما يودري واتو الشيطان سبو هكا يا زوجين آدم هنا مكة بلين نونا مكة شجرة الخلد وملك لا يبلى wato wannan itaciyar da Allah hana shi ci a cikin aljanna sai ya yaudare shi adam da matan shi sun gutsura suka ci kuma gashi nan aka zo da mu duka cikin su duniya gidan wahala da abin da muke ciki to wannan garur wato kada ya yaudare ku da kar ya rude ku ku zo ku bar hanyar ubangijinku إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا kuma ku sani shaidan fa makiyi ne gare ku shi shaidan makiyi ne gare ku kada ku yarda da shi duk abin da zai fada a ranka kai tunaninsa domin khawatir din da suke shiga zuciyarka sun kasu kashi fudu akwai khatir na shaidan akwai farko da khatir na nafs khatir zai zo na shaidan khatir daga mala'iku khatir zai iya yiwu daga ubangiji shi ne rabbani to wannan wato waswasi da yake shiga abin da yake shiga zuciyar ka din nan in rai ne dama ya tsaya kan sha'awoyi abubuwan jin daɗi abubuwa ne shaye-shaye da kuma harkoki irin na mata da sauransu wannan in ka ji shi a ranka shaidan yana nan zai zo amma rai ita tana karɓa daga shaidan ne tana jefa maka ko ka nisance shi shi ne abin da dukkan sha'awoyi sai mu zo a kan shaidan shaidan ko yana saka maka shakku da sauransu ne batun sha kiyamar nan za ta tashi kuwa allah din nan akwai kuwa menene menene nan to allah yana nan ana kashe annabawansa allah yana nan ana wulakanta waliyansa to irin waɗannan abubuwa duk in su ka san daga shaidan ne balwaridul malaki kuwa shi yana zuwa ne da cewa ka tashi ka bauta wa Allah ka girmama shi ka yi tasbihi ka yi takbiri ka yi kaza ka yi kaza ka yi nafifi na alheri sai dai alwarin ilahi shi kuma in ya zo sai cika zuciyarka da girmama Allah da ganin girman Allah da azamarsa da kuma jalalarsa har ka narke cikin wannan abu wayannan walida kullum ɗan adam yana tare da su amma duka babu laifi Allah yana cewa inna shaitana lakum aduwwun aduwun fattakiduhu aduwa wato shaidan maki ne gare ku kuma ku rike shi maki to in ka san makiyinka ba za ka miƙa masa wuya ba in ka san mutumin nan baya son ka ne za ka amince da shi ka sadaukar da kanka gare shi ne a ba za ka yi ba saboda haka inna ma yad'u hizbahu shi shaidan yana kiran mabiyansa liyakunu min ashabi sa'id don ya kasance su kasance cikin wato ma'abota wuta ma'ana dai baya tura su baya kira baya kiran su sai ga barna sai ga abin da ba shi da kyau sai ga aikin zunubi saboda haka wato a yi hattara da shaidan a yi hankali to waɗannan abubuwa duka da suna shagaltar da mutum amma mutum ya rike allah na ɗaya ɗaya duniya tana shagaltar da mutum rai tana shagaltar da mutum shaidan yana shagaltar da mutum mutane ma tarayya mutane zaman ka tare da su wajen zaman takewar ka da su su ma suna shagaltar da kai domin wata rana sai shiga a ranka girman su tafi ma girman Allah a zuciyarka sai ka yi ibadar kama saboda su saboda su ke ai wai ibada ne ko kuma ka yi karatu wasu kai mai karatu ne zuwa da ƙarshe wato waɗannan abubuwa duka ya kamata ka tsarkake zuciyarka daga gare su kuma suna daga cikin ababen rude rude mutum da duniya da kuma abin da ya kasance a cikinta da kuma bin shaidan da rudewarsa ko kuma rudunsa Allah ya kiyaye mu.
الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين كفروا سنوة لسن كافر جي لهم عذاب شديد الله كان درمس عذاب من سنني والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير والذين آمنوا وعملوا الصالحات sani waɗanda suka yi imani da kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai
lahum maghfiratun wa ajrun kabir to waɗannan da suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai al'amal salihat lahum maghfiratun Allah ta nadar musu da gafara ga laifukan da suka yi wa ajrun kabir da kuma ta nadar musu da lada ta lada wato sakamakon alheri kan ayyukan alheri da suka aikata ba maghfira wato za ta koma kan laifukan da suka yi ajiyar kuma zai koma ga ayyukan alheri suka aikata allah ubangiji ba zai manta ba zai manta da su ba أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا to mutumin da allah ya kawatar mishi da miyagu ko kuma munanan ayyukansa mutumin da dai allah ubangiji ya jaranta ya gyara masa abubuwa munana da ke aikata din nan ba za ka iya mishi ba ka bar lamarin shi ga Allah fa man zuyina lahu su amali mutumin da aka kawatar mishi mummunan aikin shi yana mummunan abu yana gani shi yana yana kyautatawa din nan fara'i wasar ya ga abin da ba kyau da yake yi mai kyau ne irin wannan mutum fa inna Allah yudil فإن الله يضل من يشاء ويهدي من to irin wannan يشاء irin wannan mutum ba- wato batacce ne Allah ya batar da shi fa inna Allah yudhillu man yasha'u Allah ubangiji yana batar da wanda ya so cikin bayansa wanda ya so bat- batar da shi wa yahdi man yasha kuma yana shiryar da wanda ya so shiryarsa saboda haka kar ka damu da waɗanda Allah ya batar da su daga hanya wato ya kore su daga rahamarsa ya jefa su cikin dimuwa da kuma rashin imani ko kokonto ko kuma miyagun ayyuka munanan ayyuka na kafurci da munafunci da kuma ay- ayyukan sako eh, zuwa da karshen abin da ya shafi wannan fala tazhab فلا تذهب نفسك عليهم حسرات kada wato ka- kada ka bi su da zuciya har ranka ta- kar ka bi su da rai wato kar ka bi su a ranka har ka yi na saboda nadama ko kuma saboda abin da yake wahalar da suke samu ma'ana kar ka dami kanka da su إن wato الله, kan abubuwa na nadaman da suke yi إن الله عليم بما يصنعون Allah ya san duk abin da suke aikatawa kar ka bi su da zuciya har ka yi wato ka dami kanka ka ka ji zafin wannan abu a ranka game da abin da suke aikatawa rabu da shi ka bar shi kamar yadda shi ubangiji ma ya bar shi mala'iku sun bar shi والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور to har wa yau dai a cikin wannan ayar da muka gama ta fala ta zab nafsu kai zuwa ƙarshe a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin nan na Abdullah ibn Dailami yana ce menene sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sa- mm, yace ataitu Abdullah bin Amr yace na je ziyara wurin Abdullah bin Amr ibn al-As وهو في حائط بالطائف يقال له الوهب wato na je na same shi a gonansa a can ta'if ana ce na gonan alwahab قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى ومن أخطأه منه ضل فذلك آه، آه، فذ- فلذلك أقول جف القلم على ما علم الله عز وجل لو ما زال صلى الله عليه وسلم ياتي إنجي عبد الله بن عمرو سكن له دق باكين سكن له كان ألقى عليهم من نور سياجي فرد هسكي وني أبو وني ساشي لك هسكنشي ياجي فاشي أكانسو faman asabahu bin nuri wanda wannan haske ya taba shi ya same shi a can fil azal yau idin na wancan ranar faqad ihtada mutumin nan a rayuwarsa ta duniya zai shigo sai ka gan shi yana aikon alheri imani aikon alheri wa man aqta'a wanda kuma ah, wannan haske bai same shi ba wato bai taba shi ba faliz- wato shi kuma a rayuwar shi ta duniya sai ya bata wato sai bi hanyar batattu da abubuwan da Allah baya so kafirci shirka da kuma sabo falizalika aqulu kuma saboda wannan ne ina ce duk abin da- abubuwan da a gabanka kana ganin su a rayuwarka ta du- ta duniya kar kai mamakan ka ce jaffal qalamu ala ma alima Allah azza wa jal wato alqalami rubutu ya bushe bisa abin da Allah Ubangiji ya sani kuma ilimin shi ya kunsa game da duk wanda ka gani a duniya in ka ga mutum yana aikin alheri to tuntuni Allah ya rubuta masa alheri in ka ga mutum yana barna to dama Allah ya halicce shi mabannaci ne saboda haka duk abin da ya same ka maka komar da shi ga Allah sai dai abin da yana samun ka kashi biyu ne akwai kashi ɗaya wanda ranka baya so maganin shi ka yi haƙuri kuma ka roƙi Allah wato ka yi haƙuri da abin da hukuncin Allah sannan kuma ka ka roƙe shi ka yi addu'a addu'a yana nan tsakanin sama da ƙasa shi da ƙaddara suna nan na koko har ƙiyama ta tashi saboda haka kar ka gaji duk muddin kana roƙon Allah Allah ko baya gajiya da ya baka saboda haka wannan ɗaya ke nan cikin abin da Allah yana kaddara maka wanda za ka gamu da shi a rayuwarka ta duniya na biyu shine ka ga ka ga wato Allah ya sauke saukar maka da abin da ranka baya so abin da ranka baya so din in ya zo kuma aikin ki shine a nan wato kai ka- ka- ka- ka- abin da ranka yake so kai abin da ranka yake so din ya saukar maka to a nan aikinka ibadan da ta- za ka samu a cikin ne godiya ga Allah ka gode mishi kuma ka roƙe shi ya dawwar ma- dawma- daw- ya dawwamar maka wannan ni'ima da kuma sanadinta dalilin da ya kawo ta waɗannan duka dai abubuwa ne wayanda mutum ya kamata ya san su a cikin rayuwarsa amma duk abin da yake samun mutane to abu ne wanda yake ya riga ya faru haka nan haka nan shi abin nan zai bin abi bin abi aufa yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito mana sai yake alhamdulillahi allazi yahdi min ad-dalala wa yulabbisu ad-dalalata ala man ahabba ko kuma yulbisu ad-dalalata ala man ahabba wato ma'ana anan al-godiya ta tabbata ga Allah wanda yana shiryarwa daga bata wanda kuma Allah bai nufo shi da wannan alheri ba sai ya ratayar mishi bata ko kuma ya saka mishi rigan bata sai ya bata Allah ya kiyaye mu
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت والله الذي أرسل الرياح Allah shi ne mai koro ko kuma mai aiko da iskoki na alheri wayanda suke ɗauke da gizagizai Allahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban sai ta tada wato gizagizai ko kuma girgije fasuqnahu ila baladin mai sai mu aika da su wayannan wato gizagizai dauke da ruwa zuwa kasar da ya bushe kasa al-ardul maita hiya al-ardul yabisa sai ya koro su can fa ahyayna bihi al-ardh sai mu raya kasar da ta mutu ta bushe ta zama ga ta nan fara sulba komai jikinta nan sai mu raya ta da tsirrai da gonaki da abubuwa ta koma wato gata nan korra tana da itatuwa da komai da komai ba da mauta bayan mutuwar ta ta zalika dushur wannan abu da kullum muna ganin shi kowane shekara muna ganin shi aya ce Allah ya shirya mana ita saboda me saboda mutuna kiyama in an mutu wato har an manta da mu za mu tashi kamar yadda dai kiyayi da gonaki da abubuwan nan da a wajen damina za ka gansu ga sunan da sun a ƙasa duk an rufe ta da waɗannan abubuwan na ni'ima amma in rani ya zo sai ta bushe abubuwan nan duk kakkarye ta zama farasar da ta da komai haka rayuwar mu take wato kamar yadda ne waɗannan suna mutuwa su tashi a damina su mutu a rani haka mutane suna wato ana raya su lokacin da kwanakinsu suna nan in kwanakin sun kare kuma sai su mutu bayan mutuwarsu kuma lokacin su ya tashi sai su tashi من كان يريد العزة فإن من كان يريد العزة فلله العزة جميعا duk mutumin da yana so buwaya yana so girma da daraja to ai duk daraja tana nan a wurin Allah gare shi ka neme ta ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib kalmomi masu daɗi kalmomi masu daɗi kalmomi masu wato lada mai yawa subhanallahi walhamdulillahi ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام دمك من توئنن dukansu gare shi suke ɗaukaka gare shi suna isa
والعمل الصالح يرفعه kuma kyautataccen aiki aiki wanda aka yi ikhlasi a cikinta ayyuka na alheri ko Allah shine yake ɗaukaka su والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد wannan shine fuska na zahiri cewa alkalimu tayyib din nan da kansu suna tashi aiki kuma wato wanda aka kyautata ta Allah shine zai ɗaukaka ta ya ɗaga ta in ya karɓe ta daga mutum والذين والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد sani waɗanda suna aikata ayyuka munana wayannan mutane alladhina yamkuruna almakarati sayi'at waɗanda suna suna ayyuka ayyuka mara kyau to waɗannan wato Allah ubangiji ya tanadar musu azaba mai tsanani na gaske wa makru ulaika huwa yabur makircin wayannan masu makirci game da addini game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama makirci sun shine mai tafiya banza wato shine zai zai zai zama banza ba inda zai kai والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير والله خلقكم من تراب Allah shi ne halicci ubanku Adam alaihi salam daga ƙasa daga turbaya shi halicce shi daga fusko an ce an halicce shi daga dukkan fuskokin ƙasa fari ja baki mai kauri mai laushi duk da Allah ya tara ya tara ya halicci Adam alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce saboda haka ƴaƴansa suka kawo kaman shi wasu farare wasu bakake wasu wasu kyawawa wasu ba su da kyau wasu jikinsu yana da laushi wasu jikinsu yana da kauri zuwa dai ƙarshe wallahu khalaqakum khalaqakum min turabin thumma min nutfatin kana ya halicci yawancinku daga nutfa wato daga wannan nutfa daga nutfa kuma aka mai da nutfan nan alaka daga alaka an halice ta mudga daga mudga kuma an halice ta an rufe ta da izam bayan an rufe ta da izam sai an rufe ta da kai an mai da ta azum kuma an rufe ta da nama sannan a foli rai a jikin shi cikin kwanaki 120 to wannan tsari ubangiji ne shi ne ya yi haka bayan ya yi muku waɗannan duka sai me ya zai faru sun maja'alakum azwaja kana ya mai ku mutane ne biyu biyu kun rabu biyu namiji da mace namiji da mace saboda wannan dangi ko kuma wannan shuka kar ya tsaya kullum wato ana samun haife-haife ana cin gaba da su wa ma tahmilu min unta wa la tada'u illa bi ilmi babu mace da za ta yi ciki ko ta haifu sai da sanin shi tabaraka wa ta'ala wa ma yu'ammaru min mu'ammar ba wani wanda za a tsawaita ran shi ko kuma a takaita tsawon ran shi illa fi kitabin sai face an rubuta shi a cikin littafi cikin ummul kitab kuma a cikin alwahul mahwi wal azma shine lauhal mahfuz sannan Allah ya bayyana waɗannan abubuwa kowanne a lokacinsa a cikin rayuwar ta duniya inna Allah inna zalika ala Allah yasir wannan abu da aka ambata abu ne mai sauki ga Allah madaukakin sarki Allah ya taimake mu Allah ya samu dace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اللهم يا الله انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام الحمد لله رب العالمين بسم الله
The Sheikh Sharif Ibrahim Saleh Foundation presents the proposed Sheikh Sharif Ibrahim Saleh Islamic Center. The center is to be located at the Federal Capital Territory, Abuja, Nigeria. The center is meant to serve those who are concerned with the promotion of research and studies in various aspects of Islamic jurisprudence and promoting unity amongst the Muslim Ummah not only in Nigeria, but the entire West African sub-region. The center was conceived in view of the lack of a United Islamic Reference Center or an academy for Islamic jurisprudence that could bring together jurists who share common ethics of faith, behavior, or conduct and strengthen the unity amongst them. All the Islamic centers which have existed and rendered tremendous services to Islam have been left to disintegrate and fall into ruin. Similarly, there has been some neglect of the history of great scholars whose services to Islam go beyond description. The books produced by such scholars are facing the risk of extinction. These maladies and several other unhealthy conditions faced by Islam and the Muslim Ummah today were the driving forces below the establishment of this center. The center, which is international, would not limit itself to education in its conservative sense only, but rather serve as an all-encompassing center concerned with the affairs of Muslim culture and civilization by promoting better understanding of contemporary challenges and facing such challenges through knowledge and research. Vision and Mission Statement Vision to serve as the highest Islamic reference center in the sub-Saharan Africa and as a center for excellence for research and learning with a view to promoting Islamic scholarship and peaceful coexistence amongst citizens. mission to provide facilities for learning, promote research, disseminate and propagate Islamic literature through fatwa, formal training programs, publications and inter-institutional networks. To work towards spiritual advancement of the Muslim Ummah through collaboration with leading international Islamic authorities and to provide a base to research and advanced studies in all aspects of Islamic jurisprudence. Overview of facilities. The masjid is an ultra-modern religious worship center with over 900 male and female worshippers combined. It is a major symbol of all that the center represents. The masjid is large enough to be worthy of holding Friday congregational prayers. The administrative block is a two-story structure which houses the core of the center's activities. The facilities in the administrative block include a 500 capacity auditorium, lecture and seminar rooms, library and bookshop, offices, studio and an astronomy center. The administrative block is basically for short-term organized training sessions, periodic public lectures, and symposia on various Islamic topics. The Scholars Hostel provides researchers and visitors with the necessary accommodation needs in the form of rooms and suites. It also houses other facilities such as a restaurant for professionally prepared local and international cuisines, a gymnasium and fitness center, an indoors and outdoors relaxation lounge, the Imam's residence is a three-bedroom semi-detached apartment bungalow to serve as accommodation for the Imam and other staff of the center. On behalf of the Sheikh Sharif Ibrahim Saleh Foundation, we wish to say thank you for watching. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.